وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Thank you. muhadarar musamman shafa ko darajar kwanta ke na shekara guda da wata guda ana ba mu dama da ba mu dama da limaci suka samu damu tsarin wannan abubuwan da sama su da shi gaba da yin insha Allah da zan bari ko da su kuma su da tsada da insha muna fata ku ne da Allah ya yi da mu ce ku shi wanda kuma fara zuwa Allah ya ba su damu zuwa ya ba su halin zuwa saboda ciwon wani wannan abinci na haka ce ta da babban yana Allah saka mai alkhairi duniya ta da mu wani ya Allah saka da mu amma ne shi ta da ne wannan shi ne alkhairi wanda ya yi kuma duniya na ta sha kuma kuna gane wannan cewa akwai alamu yadda aka samu tsarin kurkule ko da aka ci kurkule mutane su fara jayewa jan fasil Ah, c'est une manière que de faire. Peut-être notre esprit, notre habitude, on veut les gens passer. Comme seulement on a fait ce groupe, on a accueilli, c'est le Allah Allah Allah sani amma insha Allah za mu ci gaba da mahama kan da hawa kowa ya zo kowa da halibi ne zo insha Allah za mu ci gaba da wannan muhadara da wannan wa'azina da Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu ya shi cikin insha Allah waɗanda ma ba na yamma ba sun fara kiran da'awa ta tabbata ko wani ma ta tabbata da ba mun kina mun kira kina da shi da'awa wa al-rusul islamiyya suka yi gane musulunci da addinin su sun fara da shi kuma kuma sun fara da wani su to shi ne manufa to shi da duk wanda ya karɓa uwa ko ɗan uwa ya tuna mana zuwa ne a cikin wani saboda akwai tambaya da da jawabi da ake da shi response su ba su cikin abin ba kenan in mutum ya zo sai ku fara da wannan tambayar da amsar za a badawa kuma in cikin gurguwa ya ga wani cikin ta haɗi da tanke cewa wanda mutum sami ma za mu hadar da wuri abubuwan da ake aikawa shi sai ga wani abu da yake masu gane shi ko suna so su gane shi to in ta zo wannan muhadar sai da tambaya ustaz ne ya fassarta ko ya bada bayani ko na ko da kuma da kuma wannan bai ta cikin zai zuwa ya dan uwa mata ko su maza su saurika a shi da mu insha Allah Allah ya yi mu Allah ya mu dai mu kuma mu kai ko ya ce mai ba ma ko in ji ne dan da ba ai dai ko da Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku bayan kan da su hada la ilaha illallah la ilaha illallah da'u akan yana Reza, vous constatez aujourd'hui 13 mois. Reza Saura, pourquoi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna 28 ga watan muharram wata na farko hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 27 ga watan tara miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2019 2019 kamar yadda muka sani irin wannan lokacin muna haduwa dukkan juma'a ta ƙarshen wata don saboda gabatar da karatu a wannan wuri to hakika rayuwa ba ta yi in babu ilmi to don haka yau maudu'in mun keɓance shi akan muhimmancin ilmi a cikin addinin musulunci maudu'in yana da faɗi kwarai musan da cewa waɗanda miniti ko awa ba za ta ishe mu ba mu samu faɗin duk abin da muke bukata kan ilmi amma kuma hikima tana cewa ma la yudraku kullum la yudraku kullum duk abin da ba a samu duka kuma bai dace a bar shi duka ba duk da kyau suna cewa la yudraku jullu ba za a bar mafi yawanci ba sai malamai suka ce a'a la yutraku kullu domin cikin alkhairi ko kadan ka samu ai yana da kyau ilmi da Hausa ilimi ake cewa ko ba haka ba da yaren zabarmanci ana cewa berai ko ba haka ba to berai yana da alaka ne da girma domin duk wanda ya samu ilmi ya samu ya samu girma ya samu ɗaukaka a faransai suna cewa le savoir tun da verbikin shi ne savoir to sai an ka ƙara le sai koma suna da english suna cewa knowledge knowledge shi ne ilimi ko sani to don haka muhimmancin ilimi za mu yi magana a musulunci kalima ta al'ilm muka ce kalima ce ta larabci daga alima ya'lamu to amma sai mun yi hattara sosai saboda alima da larabci yana da ma'ana guda biyu in an ce alima kamar yadda suke faɗa cikin ilimin nahau akwai lazim akwai muta'addi alima shine bakin shi ya tsage sai a kira shi a'lamu namiji wanda bakin shi ya tsage mace kuma a kira ta alma shi yasa ma imamu zawakhshari yake cewa wa muz أفلح الجحال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم tun lokacin da liga mutane jahilai sun samu kuɗi ni gane Allah bani ilimi kuma ban da kuɗi ya ce aikantu annabi sai ni gane cewa ni ne aflahu an gane ko wato aflah shine mutumin da bakin shi bai magana da kyau anal mimu ni ne mimun na koma laitar tamim wal ayyamu su kuma kwanaki aflaqu a'lamu letter ta mim annarab ba ta fitowa saboda bakin ya tsaki kenan sabu dirke kwanaki ba su yi dishi to kenan yana da kyau mu san irin wannan sannan akwai alima shay ya san abu shine arafahu ya san shi wa darahu ya san shi wa sha'ara bihi ya ji abin nan yana da sani kewaye da shi wa aiqana bihi ya tabbatar da shi to cikin mu'jamul wasiq sai suka kawo wasaddaqahu ya gaskata shi to wannan magana na cewa ilimi yana ma'ana gaskatawa to akwai dan bayani da ya kamata a kan shi ba duk abin da mutum ya sani bane yake gaskata shi ko ba haka ba kuma bai dace a ce duk abin da ka sani ba ka gaskata shi don haka wannan ma'ana duk da yake malamai ne suka kawo ta tana yiwa akwai abin da suke nufi mu ba fahimta ba amma dai ya kamata mu yi mu mutane bayani su yi hattara to al'ilm shi ne sani kamar yadda muka yi bayani wani lokaci cikin alkur'ani ko cikin larabci ana cewa mutum ya san ya zo kalima ta ilimi amma tana nufin zato shi ne ake kira al'abdot kalima wadda tana ba da ma'ana kishiya guda biyu shi ma wannan abu ne mai muhimmanci a karatu an gane ko ilimi yana nufin abin da ka tabbatar da shi to kuma can farfuwa tana zuwa da ma'ana abin da kake shakka shine fasir kaga kenan ya bada kishiya to in baka sani ba kaga wata rana zaka yi zaka fassara abin ba daidai ba bari mu bada aya ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mumtahana ko mumtahina duka ana faɗa yace ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار يا أيها الذين آمنوا يا كونا دكوك إيماني إذا جاءكم المؤمنات إذا مؤمنين ما تسوك زومك تلوك تند أنا هجرة دقمت زوى مدينة مهاجرات سنة ما هجرة حالي سنة حالي هجرة فامتحنوهن توك جربا سوء yadda ake gane mutum yana da gaskiya ko bai da gaskiya fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shine masani da imanin su ba mafi sani ba don babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai wa sai Allah to fa in alimtumuhunna mu'minatin in kuna zaton su mu'minnai ne domin ku san abin da ke cikin zukatan su ba kaga wannan kalma ta al-ilm ta bada ma'anar zato amma ba ko ina ba to yana da kyau ɗalibin ilimi ya yi hattara da wannan kullum ina muku wannan bayani saboda ba mu san iya inda wannan karatu zai je ba kamar kalima ta azzannu da larabci tana nufin zato to cikin qur'ani wani lokaci tana zuwa tabbas kaga zanna yana zato kamar kafirai suna batun za a tashi alkiyama wa idza qila inna wa'da allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا كافر إذا ما ندري ما الساعة فمسمي لنا القيامة با إن نظن إلا ظنا منا دي ذاتوني تيتا أما كم ونلوكة ظن سنة نفسي تبس الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم wasta'inu bis sabri was sala ku nemi cin nasara cikin al'amuran ku bis sabri da hakuri in babu hakuri ba a cin nasara was sala kuma a rinka yin sallah kamar da zuwa cikin hadisi na ibnu majah in ban manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr in wani abu ya dame shi qama ila sala sai yin sallah cikin sallah zaka samu natsuwa kuma Allah ya taimake ka amma mun ko in muna cikin damuwa sai mu ce ban ma iya sallah wa innaha Allah ce ita sallah la kabiratun tana da nauyi illa ala al-khashi'in sai ga masu kankan da kai masu tsoron Allah su waye sai Allah ce allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda sun yarda tabbas za su haɗu da Allah domin an ce mutum yana zaton zai haɗu da Allah kenan ya zan ya zan kafiri mun fahimci wannan da kyau ko to sai mu zo zuwa ga kalmar muta'ilmi ahammiyatul ilmi fil islam muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci shine abin da zamu kokari mu kawo tun da mun san magana tana da yawa sosai na farko ilimi ana kasa shi gida biyu a ce akwai ilimin addini akwai ilimin duniya wannan kuskure ne duk ilimin da zai amfani mutum a duniya to ilimi ne wanda addini ya yi umarni da shi wannan bayani zai zo ƙarshe inda za mu kawo dalilai saboda yana daga cikin abin da ya maida mu baya sai a ce geography ilimin duniya ne istuwa ilimin duniya ne technology ilimin duniya ne wannan kuskure ne duk waɗanga abubuwa da muke gani ilimi ne na addini faske addini ya umurce mu da mu nemi ilimi sannan mai grand savant na shekarun da suka gabata musulmi ne kuma ilimi bai da nationality nigerian na iya gano wa abu dan america bai gano shi ba abdulmumin diyo wanda ya gano system solar nigerian ne turawa sun so su ba shi nationality ya kiya ya kamata ma duk kasar da za ta yin faro na system solar ta ba mu hakkinmu tun da ɗan ƙasanmu kenan ilimi bai da nationality ilimi bai da addini kafiri na iya gano wa abu musulmi na iya gano shi to wannan abba mu gane ba ilimi bai da kabila bai da kuma launi a ce baki ko fari to don haka wannan wasu malamai suna kawo shi ilimin addini da ilimin duniya saboda kama a tsari na ilimi ana son a rarraba abubuwa amma dukkan ilimi wanda za a kirkiro wani abu ilimin addini ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau kuma zai amfane ka duniyar ka da lahirar ka yanzu misali a kaddarta musulmi ya yi ilimi ya samu kirkira jirgin sama duk musulmin da zai hau jirgin sama ya je aikin haji Allah zai bashi lada in dai yayi ne don amfanin musulmi ba don ya samu kuɗi ba sai mun fahimci wannan da kyau likita don ka je ka yi ilimi ka zan likita a salarkin da gwamnati ke yi ma in dai kai dama don ka taimaka ma musulmi ne salarkin ka na nan kuma ladar ka tana nan saboda ka taimaka ma musulmi matukar ba mu fahimci wannan ba nan ne za a samu problem a zo a ce boko haram ilimin boko haramun ne kaga wannan ma ya nuna bai fahimci musulunci ba to wannan zan bar shi zuwa karshe in lokaci ya abin nan me yake nuna muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci zan kasa wannan abun gida uku na farko alkur'ani na biyu hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku maganganun malamai na hudu sai abin da za mu rufe da shi abu na farko a cikin alkur'ani wanda yake nuna muhimmancin ilimi shine kissa ta annabi adamu alaihi salam cikin Qur'ani Allah ya bamu labarin wani abu da ya faru tun farkon halitta ta dan adam wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين bayanin yana da tsawo amma malamai duk sun kuna jin suna bayanin da Allah ya so ya halittar dan adam ya sanya khalifa a bayan ƙasa babu lokaci mai yawa na bayanin wannan amma sai mala'iku suka ce Allah za ka sanya wanda zai banna a bayan ƙasa cewa da ɗan adam kenan to sai Allah ba mu labari wa allama adam al'asma Allah ya sanar da annabi adam kan kuma ta muna magana ne kan ilimi allama adam al'asma a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba ɗaya kenan shi yasa duk langakin da muke tare da su abin da muke cirowa cikin ilimin annabi adam domin ba ka samun mutumin da ke jin duk lan mai shi duk abin da aka kawo ya so sunanci sun ma'arata kuma alal mala'ika sai Allah ya bijiro da waɗannan abubuwa ga mala'iku faƙala an bi uni bi asma'i haƙula Allah ce ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya cewa bai dace a kawo ba bai dace a yi halittar ɗan adam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana mala'iku suka ce ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu Allah shi yasa ka tsaya bakin ilimin ka malam bahaushe yace ban sani ba ma ilimi ta malami in aka tambaye shi ne ban sani ba Allah ɗin ya san komai akwai masu su kure ka illa ma allamtana innaka antal alimul hakim Allah kai ne al alim masani ga dukkan komai babu abinda Allah bai sani ba amma kai akwai abinda ka san shi akwai abinda baka san shi ba shi yasa dan wani ya ce ma jahili kaka ji hushi mi yake nufi da jahili kai malami ne na addini misali ko ɗalibin ilimi me tana yi wa in muka zo ilimin technology ba jahili kace ba jahilin technology kace ba su baka santa ba shikenan to me matsala amma tana yi wa ya faɗa ma ni dan ya kaskantar da kai to wannan shi yasa zaka jin zahiri amma in dai a jahilci ne babu wanda ba jahili ba duniya faske akwai abin da wani ka san shi wani baka san shi alhakim Allah kai ne gwani baka yin kuskure mu ko dan adam muna kuskure kuma gwaninta Allah ta sa duk abin da Allah zai yi daidai yake shi san fursa amma duk abin da za a yi wanda ba na Allah bane sai ka iske yana da mataki mataki duk ilimin da kake so duniya ka dauka sai ka ji an ce ma farkon shiga wanda ya kire yin shi wanga ya zo ya aza wanga ya zo ya aza wanga ya zo ya aza wanga ya gano wani yayi fas ya ƙara amma Allah wannan bai zo mishi sai dai Allah na iya shahe wani hukunci to nan da wasu kace a to dan me za a cewa an kawo wani hukunci kuma an shahe shi ba matsala bane an gane hukuncin ga iya lokacin da zai amfane ku to sai a kawo muku wani amma ba don Allah ya jahilci abin ba shi yasa ya kawo shi daga baya ya canza shi to shikenan bayan wannan mala'iku sun nuna musu sani ba qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim Allah ce ba su labari annabi adam falamma anba'ahum bi asma'ihim mala'iku suna kallo sai ba su labari ana kawo sunayen wasu abubuwa a ce sunan kwasa da wane ne wannan duk ba shi shi dai qur'ani ya faɗi wannan ba an dai kawo kuma ya ba da labari to falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard ku san cewa ba ni na san Allah ya ce ban gaya musu ba ban gaya muku ba bayan annabi Adam ya ba su labari na san gaibin sammai da kasai duk abin da ke cikin sammai da kasai wa a'lamu ma tubdun na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da abin da kuke koyewa dan su malamai suka ce abin da kuke koyewa na cewa Allah ba zai halicci wani wanda fi musani ba ala ayyati hal dai Allah ya san duk koma ne ne to wa id qulna lil malaikati isjudu li adam sai muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi ma annabi adam sujada to wannan ya nuna nan wasu suka ce sujada ce wanda ake dukawa wasu kace a'a ai kan dago kai kasan hakan ka shi ma ana kiran shi sujada duk ba matsala bane waye umurni da ai sujada Allah sai shi ne ko da sun yi sujada ba annabi Adamu ne suka yi ma biyayya ba Allah ne suka yi ma biyayya shi yasa da aka hana wani yayi ma wani sujada wannan Allah ne kuma ya hana ina fata an kunce ni a cikin shari'a ta mu an hana a yi ma dan adam sujada ina fata an kunce ni to yanzu an ce mala'iku su yi annabi adamu su gada to akwai keshiyon da ya kamata mu yi anan me yasa aka ce mala'iku su yi annabi adamu su gada saboda ilimin da Allah ya bashi an yi examen ko an yi test ya ci ya samu ba su samu ba kenan su ya kamata su koma ƙasa gare shi a ashe wanda ya nuna mai ilimi girmama shi ake yi mu ko matsalar mu da ilimin da mai ilimin duk ba su da kiba a kasashen mu na musulmi da Afirka sai ka sai ka samo doktora ka zo kana son ka taimaka ma kasar ka sai a walakantar da kai har abinci ma yi maka wuya dole ka koma inda kafirai su sun ka san kima ilimi su taimaka maka usjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al-kafirin sai suka yi sujada illa iblisa sai shaitan aba yaqi wastakbara yayi girman kai wa kana minal kafirin sai ya bayyana yana cikin kafirai ko wa kana minal kafirin fi ilmi Allah ya kasance daga cikin kafirai a cikin dama cikin ilmin Allah ya kasance okay anan kuma sai mu gane cewa in kana da ilimi dole kai hankuri da masu hasada dan ga shedan yayi hasadan mu annabi adam alaihi salam dole in dai Allah ya baka ilimi sai kai hakuri ko wani fanni ne sai ka haɗu da makiya masu suka in ilimin addini na surtu malamai ce jahili ne bai san komai ba ko ko a ce a'a ku ne wai girman kai gare shi wai shina nuna ya kowa sani wani ya ce a'a ai uba ne ba malami bane ina ruwanka da uba ne ba malami bane waye ba shi ilimin Allah misa maka kai da baban shi ko ko uwa ta kosai take sai suwa me problem ce tana sai da kosai halas ɗinta ne take nema ba wannan an ka tambaye ka ba shin yana da sani ko bai da zancen garin su dan ƙasa kaza ne ko dan kabila kaza ne ko ko ga baban shi kaza ko mamman shi kaza duk ba a tambaye ka wannan ba an gane ko to mu ƙara gaba an gane ko wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna Allah ya ce annabi adam ka zamna da kai da matarka a aljanna wannan malamai sun kai istinbatin malami ashe girmama shi ake Allah ya girmama annabi adamu ya bashi aljanna saboda mi sanin nan da Allah ya bashi wannan ya nuna turawa kuna gani komi bakinka ka yi baki kamar bakin tukunya in ka tsaye a america kana da ilimi sai a baka mota a baka gida a baka priest and church in kana da mata ka ɗauko ta ka kawo ta da ɗiyanka in ba ba ka da a baka batura jakwata ba ruwansu paske akwai gurin da suke so su cimma an gane ko to wannan kaɗan ne daga cikin abin da yake nuna muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci ƙur'ani ya kawo kissoshin annabawa don mu ɗauki darasi a ciki ko darussa mun gane wannan kenan ko sai mu je a gamu na biyu cikin alƙur'ani daga cikin abin da yake nuna muhimmancin ilimi shine cikin suratul kahf Allah ya umurci annabi Musa alaihi salam ya je neman ilimi kun ga annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul manya manyan annaba guda biyar mafi girma mafi ɗaukaka mafi daraja an tambaye shi wata rana wane ne ya fi sani ya ce bisa ga doron ƙasa na fi kowa sani sai Allah ya jarraba shi sai Allah ce je ka nemi ilimi akwai abin da baka sani ba to kun ga kullun an ka tambaye ka kace kai dalibin ilimi sai ka huta har makiya ba san yadda su da kai ba ko sai kai ka ce masa dalibin ilimi yazo mi an matsala ba kace kai malami ba shi yasa turawa saboda sun san abin da ake ce ma ilimi in ka samu diploma back ka samu matrix ko lisan ka kai matrix ka kai master 1 master 2 shi da suke ce ma magister an arab ka kai doctora ka samu professora ba shi na a karshe ba in kana karantarwa university sai a ce maka mini an sanya sharshar to sharshar saboda a nuna ma ilimi ba a ƙare neman shi sai an koma ga Allah duk da yake akwai wani abu suke cewa min al-mahdi ila ta'allamu min al-mahdi ila Allah suna cewa hadisi ne ba hadisi bane amma magana ce ingantatta ana neman ilimi ba a kai iyaka mu ko da an samu diplom sai a ce an kai karshen ilimi kenan daga nan an san jahili sharshar mai neman sani la haula wala quwwata illa billah to annabi Musa sai je neman ilimi da ya je neman ilimi Allah ya bada labarin wanda annabi Musa je neman ilimi gare shi malamai sun yi sabani Allah ya kire shi fa wajada abdan min ibadina sun samu su domin sun tayi ne tare da ɗalibin shi Yusha an gane ko neman inda malamin yake akwai alama da Allah nuna musu lokaci bai ba da dama balle mu yi bayanin tun da ba kansa bane zamu abin nan Imam Sa'di ya hidda matsaloli da dama cikin tafsirin sa kan wato fa'idodi da darussa da zamu iya ciruwa daga cikin wannan abin nan wannan kisa to Annabi Musa ya je neman ilimi malamai suka ce wannan mutumin wasu sun ce annabi ne wasu sun ce a'a wali ne duk yadda an ka ɗauka ko annabi muka ɗauke shi bai kai annabi Musa daraja ba. Wannan yana nuna cewa mutum yana iya ɗaukar ilmi ga wanda ya fi shi daraja, kuma wannan turawa sun gaji shi, ko sun kwace shi. Bature bai jin tsoron ya ɗauki ilimi ga African baƙi ƙirin. Senghor, sayan African amma ya yi karanta suwa a ƙasar France. har ya yi zama mambar na Académie Française ya zama cikin les immortels mutum arba'in waɗanda ba su mutuwa ba ana nufin ba su mutuwa ba a'a in wani ya mutu za a samu wani mai ilimi a kawo shi a aza kenan kullum akwai waɗannan mutum arba'in waɗanda kullum in dai faransai ne in akwai matsala su ne za su waɗin yadda za a yi ya an ka suka bashi wannan matsayi suka bashi mata faransai wadda s famikin ruwayen ta faransu saboda sun san ilimi shi ne wani abu sai suka ɗauka sangon suka shina firajinan ma suka sabkike shi suka kwaɗaitar da shi suka maido shi faransu ya ci gaba da rubutu yana da babban bibliotek library a nanglais a ƙasar france sai da sangore ya mutu sai an ka turo mu afirka da sun kare sun ɗebe ilimin sun bar kenan mutum yana iya ɗaukar ilmi ga wanda yake ganin ya bai kai kamar na fi ɗanka kenan yanzu misali tunda annabi musa ya ɗauke ilmi ga khidr an gane ko kenan mutum zai iya ɗaukar ilmi ga ɗan shi da nijar mai certifika sai zai shi na director na ecos mai breve mai bak duniya ta canza sai ka zo in ba kai anniya ba bayan shekara talatin sai ka zo ka iske wanda ka karanta suwa yanzu ya samu doktora kai ko shi na zai baka karatu in ka ce za ka girman kai gare ka saka aiki ɗanka zai iya baka karatu kai ina fatan kuna fahimta ta musulunci ya nuna hatta da dabba tana iya baka ilimi in kuka duba cikin kissar iyan annabi adamu guda biyu ɗaya da ya kashe ɗaya sai Allah ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhaqu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sau'ati akhihi Allah ya turo ghuraban hankaka wadansu malamai suka ce hankaka biyu to ghuraban da ya dai ne amma in an kawo na kira tana iya daukar littanwiya suna faɗa guda kashe guda in mun ɗauki wannan kissa li yuriyahu kayfa yuwari sau'ati akhihi dan ya nuna mai yadda zai turbude dan uwan shi paske wannan lokaci ba a saba ganin mutuwa ba a ce wannan darasin Allah ya bamu cewa dabba tana iya baka karatu shi yasa nasara sai shi dauki kiyashe ya yi cikin saman sai a ce nasara bai da aiki ba aiki ne bai da ba shi akwai abin da yake nema kare za ka iya bashi karatu zai iya baka karatu Allah na ya kuɗi cewa kare ana iya koya mishi yadda ake farauta to allimuna wannan mimma allamakumullah shi yasa wani malami ya rubuta littafi yace khasa'isu imam al-marzabani khasa'isul kilab ala kathirin mimman labisa fiha abubuwan da kare khasa'isul kilab karnuka ko karnai suka kerewa ala kathirin mimman labisa fiha na da yawa daga cikin mutanen da sun kasa sutura akwai kare polisi yanzu wanda ke zuwa shi sun na shiga ne akwai bomba ko babu akwai kare mai tsaro akwai wani minista na kasar ingila masu kula da shi su kai shi da komi karnuka ne ashe wannan ya nuna mana muhimmancin ilimi kuma wannan ya nuna Allah ce karen da aka bashi sani in ya je ya yi farauta ko da ya kashe a ci amma in bai da ilimi ba a ci ashe kare ma mai ilimi da jahili sun bambanta muna gane wannan ko to annabi Musa ya je neman karatu a wajen Khidr kun ga lisonci a nuna mu da cewa kada kai girman kai kace ni na yi mutum ko da kafin mutum wani sani in ka iske yana da wani sani wanda ba ka ka nema wajen shi a'lamun nasi man jama'a ilman nasi ila ilmihi wanda fi kowa ilimi a duniya shine wanda ya hado ilimin mutane ya ƙara tare da nashi aqalun nasi man jama'a aqlan nasi ila aqlihi wanda ya fi kowa hankali shi ne wanda ya haɗa hankalin shi da na mutane wannan kissa ce ta annabi musa alaihi salam bayananta suna da yawa daga cikin abubuwan da suke nuna muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci shine cewa allah ya yi shaida akan abin da komi girma shine kasancewa allah shi kadai a cikin suratu ali imran sai allah ce shahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله الله يا شهيدا kako san abu ya girma ko wal mala'ikatu mala'iku sun yi shaida abin da yana da girma ko bai da sai Allah ce wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi شهد الله أنه لا إله إلا هو الله يا شهد بابا أبن بوتا لك يا سيشي والملائكة الملائكة وأولو العلم جماعة بوتا علم قائما بالقسط الله يا تنجد آدلتي بأنا من سيئر وانقباء يا لذلك آدلتي to kaga sauran mutane Allah bai kawo su ba duk da yake ma wasu ilimi sun kashe da Allah shi kadai bane amma min saboda ilimi yana da kima sai Allah kawo wadannan kamar yanzu na a ce president ya zo premier minister ya zo president na assembly national ya zo sai an kai shiru ai ne zarta zo an gane ko ba muna kamanta Allah da president ba ko da premier minister kan wani ya dauki wannan ya ce ai malam ya kamanta abin nan misali ne muka ba su wasu an example kamar abin nan to daga cikin abubuwan da ke nuna muhimmancin ilimi a cikin musulunci sai Allah ya nuna babu mai iya gane bayanin shi ya isar da shi zuwa ga waɗansu sai ma'abuta ilmi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun al-amsal misallai Allah ya buga misallai cikin alqur'ani da dama amma wama ya'qiluha ba kowa yake gane waɗannan misalai ba les example illa al'alimun sai masu sani kenan su ne wato almu'ahhaluna littalaqqi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala su ne suke iya karba su gane in babu sani baka iya fahimta abin da Allah yake so to wannan cikin alkur'ani ne dan ba mu misalai na dan tsakuru za a cewa ni dan ɗebo dan misalan yawa ne da su to sai mu koma zuwa ga rukuni na biyu a cikin addinin musulunci ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Anas bin Malik sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Ibn Majah ruwaito shi kuma malamai sun ingantar da hadisin saboda yawan turuk din da yanzu manzo ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi amma wa muslima bai zo ba ƙara shi ne akai da an ce kulli duk musulmi ya shigo cikin mace da namiji ba a bukatar sai an ce wa muslima ku dibi addinin musulunci wajabta neman ilmi yayi wajabta neman ilmi yayi wajabta neman ilmi c'est un devoir abu ne wanda yake wajibi wajibi wajibi in an ce dole shine abin da ba a iya rayuwa sai da shi to ya an kai mun ka dauki ilimi shine baya fariida an ka ce farlun farilla ne ko farilla ne wajibi ne dole ne tilas ne akan kowane musulmi ya nemi ilimi ka faɗa mini wani addini ne ko wace irin university ce ko wace gwamnati ce take da siyasa ta irin wannan babu sai mu ƙara abu na biyu cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ɗauka sahihul bukhari wanda shine akbar kitab babban littafi na hadisi babu bad'ul wahyi babu bad'il wahyi babu mai bayanin yadda wahayi ya fara hadisi ne mai tsawo na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha lokacin da wannan abu ya faru tana karama to shi ne ake cewa mursalu sahabi su ko sahaba kulluhum udud dukkan sahabbai adillai ne kina in sun bada labarin abin da su gani ba Allah ya yarda labarin da suka ba su tunda sai bayan ta girma ne ta samu wannan labari ya nuna cewa kafin manzo sallallahu alaihi wasallam a fara yi masa wahayi awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah ko as-saliha almuhimmu dai yana ganin abubuwa na alamun annabta to a takaice dai har jibril ya zo masa lokacin da jibril ya zo mi kalima ta farko da yake misalci mai iqra kai karatu dukkan mu san wannan sura iqra bismi rabbikal ladhi khalaq iqra ita ce shine mu na farko shi na cikin imperatif ko en français umarni ka yi karatu abu na farko na farko a wanda ya fara sabka ga musulmi shi ne ku yi karatu shi yasa ake ce mana ummatu iqra addinin musulunci ba addinin jahilci bane paske mo na farko da yazo cikin alqur'ani shine ayi karatu domin da karatu ne zaka gane yadda zaka bauta ma Allah da karatu ne za ka gane yadda kamata ka hita daga cikin bauta yau duk independence cikin da ake bamu karya ce wanda bai iya yi makansa sutura bai iya noma makansa abincin da zai ci don an ce an baka independence karya ce asalin ma ba a ba mutum independence shi na ga kwato hakkin shi to amma babu ilimi ya za a yi ka samu yanci da ilimi ne za ka hita daga bautan mutane ka koma bauta ma Allah don ka haikarin ka bauta ma wani sai amma babu ilimi ba dole ka zan bawa ba dole ka zan bawa kenan abin da zai sa mu samu ci gaba na duniya da lahira shine mu yi karatu kuma wannan ya nuna musulunci ashe ya nuna duk reshar cikin da ake yi duniya tana cikin yan kara likitanci ne teknoloji ne astronomi ne wane ne dukkan su cikin karatu suke babu wani ilimi wanda aka samu wanda ba cikin karatu ba ka kuyi muna wata karya duk university da a cikin Europe da duniya mine ne suke yi karatu ashe musulunci shi ne ya so da ilimi na duniya da lahira da daya kuma ce kai karatu dole ce kai karatu in muka duba daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na Abu Hurairah wanda cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda babu mutanen da za su haduwa fi baitin min buyutillah daga cikin dakunan Allah dan an ce dakunan Allah ba ana nufin yadda mutum yake shiga cikin daki ba haka Allah ne yake shiga cikin daki ko ba haka ba an danganta shi an ce na Allah ne saboda kima an ce wani yaji aikin haji da ba ana ce baka aba dakin Allah ko ya ce ina a dakin Allah yake an ce gashi nan ya ce tuke na yanzu shi na ciki fasko shi abin da ya dauka an ce na shi inda ake shiga a yi kwana ciki ne yanzu na nan to yatluna kitab Allah suna karatun littafin Allah wa yatadarasunahu suna ƙara ma juna ilimi kaga ashe a cikin musulunci an yarda taron ƙara ma juna ilimi ba turawa ne suka kawo shi ba tace illa nazalat alaihim sakina natsuwa zaka zo ne ana karatun Qur'ani babu taron da za a taruwa a samu natsuwa sai taron karatun Al-Qur'ani in ka ji mutum dubu nawa sun taru ana karatun Qur'ani sai ka ji abdulbasir abdulsamad ɗaya daga cikin manya-manyan makarantar alkur'ani na duniya na ƙasar misra ya je france an ka bashi a fifire 15 minutes cikin wani hili ya karatun alkur'ani sai da ya iya bai san babu wanda ya musa an gayyace shi ƙasar pakistan cikin istan mutane sun taru ko da ya a'ud billahi min shaitan zuci an kai cif amma taron balo da kuwa aka farawa tsakiya kuwa karshe ku ba mu san da tsawa a buge wani a kashe wani gashi dai duk taro in taron siyasa da haka amma nazalat alaihi musakina wa ghashiyatukum rahma rahma za ta wato lullube ku wa haffatuhum almalaika malaiku za su lullube mu yanzu wannan da muke malaiku su lullube mu amma ba ma gani domin gaibi ne wa zakarahum Allah fi man inda Allah zai ambace mu a can sama ka kusa a ce Allah ya ambace ka ko president an ka ce ambace sunan ka kana jin daɗi ko balle Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da muhimmancin ilimi to wannan ya nuna ilimi abu ne mai muhimmanci a cikin addinin musulunci shi yasa ake kwadaitar da kai da neman ilimi ta hanyoyi daban-daban hadisi na gaba akwai hadisi na abu darda wanda abu dawud ya ruwaito shi wanda ya faɗi man salaka tariqan yatlubu fihi ilman ko yaltamisu ya zo da abin daban-daban yaltamisu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to Allah zai sa shi bisa ga hanyar neman aljanna dama ko abin da muke nema kenan aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal malaika la tadhu la tadhu ajnihataha ridan li talib al-ilm malaiku suna azafi kafikan su saboda yarda da abin da dalibin ilimi yake yi akwai girmama kuma wannan ba mu ganin shi gaibi ne wa innal alim wa innal alim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh halittun da ke cikin sammai da kasai suna neman maka gafara in kana neman ilimi hatta alhitalu fi jawfil ma hatta da kifi da ke cikin ruwa yana maka addu'a wannan ya isa ya samu musulmi a ce muna gaban kowa wajen neman ilimi ba mu watsar da karatu ba mu rubuci ilimi kamar ci bayan da ilimin addini da ilimin boko da ilimin ciwo abin ga duk wasa muka dauke su to wannan ɗan uwa musulmi na kawo su a matsayin hadisai da suke bayani kan muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci yanzu sai mu je zuwa ga nukutan mu ko point mun ce nukta ba kawai ki gane nukta ba point na kusan na karshe shine cewa maganganun da malamai suka yi bayani kan ilimi na farko imamu shafi'i imamu shafi'i yana da littafi da ake kira diwani na imamu shafi'i diwani kamar libir ne na poezi ko poem na imamu shafi'i duk da yake ba shi ya hahaɗa su ba amma ya yi su ne sai aka ɗauko su aka hahaɗa su imam shafi'i ya ce ra'aytu al-ilma sahibahu karim walau waladatu aba'un li'am وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره قوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراء الضأن تتبعه السوام ولولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام يتي رأيت العلم ناقع شأن إلمي صاحبه ما أبوتي إلمي كريم ما يجرماني ko ra'aytul ilma sahibuhu karimun ma'abuci ilimi mutum ne mai daraja ilimin addini ko ilimin duniya ko ka ko kaso yana da kima yana da daraja ko da kai kana hasa da shi baka son shi amma dai yana da wannan kima walau waladatu aba'ul li'am ko da mutane da sun ka aihin ma'ilimci ba su da kima ba su da daraja mafi yawancin DJ DJ namu sai ka je wani ubare manomi na in ana son a yi wata takarda sai an buga damma sannan a samu biya mishi ana nan ana nan har yanzu ya zan shi yanzu ya zan babban mutum cikin walau wala da kuma aba'un li'am ko da baban shi talaka ne ina ruwan ala ina ina ruwan ilimi da baban wani talaka ne ƴaƴan talakawa ai su da ke zama wani abu don dan mai kuɗi shi an tara mai bai su dan DJ shi yanzu bai bukata ya karatu akwai komi gidansu to in ya ma ya kwalkin ko ya karatu shi abinda aka tunanin shi ilimi ba dan ya ci gaba ba ko ya samu gyara rayuwa a abinda ya dauki ilimi kuɗi ne ake samu a kashe a yi yawo cikin mota kuma mama ya bari sai fili ko yayin mutu ni ina da harkoki walaysa yazalu yarfa'uhu ilimi bai gushe ba yana ɗaukaka ma'abucinsa ila an yu'azzima amrahu qaumul kiram hatta da manya sai sun yarda sun girmama al'amarinka duk yadda kake mailimci sai kaga manya masu san darajar sa misalin da kuma nake baku ku bibi misalin Abdul Mumin Diouf na Nijar duniya turai sai san kima shi Abdul Basit Abdul Samad jaha kuma a ƙasar Misra jaha ce wadda ba a damu da ita ba noman rake suke yi amma da ya samu alkur'ani duk duniya sai ta ji shi mutanen ƙauye ne Sheikh Mahmud Khalil Musari babban malamin abin ga karatun alkur'ani na duniya kawai ne garin su kawai ne kawai ne amma duniya ta san kusari don haka ilimi in kan same shi dole sai an san kana da shi kuma manya sai sun yarda cewa kana da ilimin basu abu ne wanda ba a iya karyatawa in ma an ce a karyata aikin banza ayyuwa yace wa yattabi'unahu fi kulli halin zaka ga ana bayar da mai ilimi cikin kowane hali kara'id dha'li tasbahu as-sawab kaman mai kiyon dabbobi awakai ko awaki suna bayar da shi yadda kaga in mai kiyo ya tafi tun da mafi yawancin masu kiyo a nan Nijar dai na san daga Hillary sai buzaye ko to in sun ka shiga cikin suna tafiyan nan zaka ga dabbobi suna bayar da su ko haka ne wannan isa to ilimin dai abin da ko ilimin duniya ko na na ba ilimin duniya ne ko ba ce ba sai ba sai ilimin abin da ba yanzu na samu duk mutumin da Allah ilimi bayan shi suke sai su dauke su kai shi can mun ba da misali da zuwa zunna to ilimin addini ma haka dalibai suna tare da malami kuma ko ka ko ka so sai ka bi bala saboda duran da kun kai rikici da matarka zuciya ta dauke ka kace na haramta ki da miki saki uku in ma ana yin dubu na yi dubu sai zuciya ta kwanta yanzu an tanki doktor an tanki dj an tanki ni sai ga ka gidan mallam da Allah yana so a sallama mai mallam to mallam fa ya yi banda harkar nan kakana sai da dj ai kana yin harkokin ka ba sai ka nemi mallam ba ba yadda za ka yi ka tsira kana cewa malamai ba su da aiki kuma malamai ba komi ba ne sai babanka ya mutu ana son ai matsohon ka sallah sai ka ce a ga hanka malam shiga gaba no no no me sai da shi me sai da minister shiga kama ka nema ma babanka gafara kai ka hitantar da kai ma babanka sallah ba ni bane daban da wani aiki cikin al'umma ban da wata kiba in neman man ubanka aljanna kuma ban da sunna kan jama'a mu dibi harkar da duk yadda kai baka iya kewaye malamai an gane ko to wannan misalai muke ba su ba da wani muke ba kan wani yace da shi muke kara'id ba'li tasba'uhu sawamu walau lal ilmu ma sa'idat rijal imamu shafi'i yace walau lal ilmu in ba da ilimi ba ma sa'idat rijal mutane da ba su samu farin ciki ba da daukaka wala urifa al halal wala al haram da ba a san halal ba ba a san haram sai da ilimi ne muke gane abu kaza haram ne abu kaza halal ne wallahi in babu ilimi shi kenan sai a rayuwar dabbobi kun ga wannan magana ta imamu shafi'i magana ce mai kyau magana ce mai muhimmanci magana ce mai hikima wannan duk explica sun kin da muke kawo muku a gurguje ne muke kawo saboda lokacin namu ba lokaci ne mai yawa ba amma muna kokarin mu kawo waɗansu abu daga cikin bazalar da ke so in kawo akwai wani baiti na suna danganta shi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa ko da ba nashi bane almuhimmu dai abin da ke cikin shi gaskiya ne al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu bayt al-izz wal karam al-ilmu yace ilmi yarfa'u baytan yana daukakar da gida la imada lahu ba tare da gimshikai ba filiye ya an ce babban gida dan babban gida kuna ji an ce ai wani dan babban gida ne ko ba ana nan in ka zo gidansu ba za ka iske ita ita ita ba ka ki ni ba an gane ko ya an ce dan babban gida ne ma'ana mutane ne masu ilimi ko mutane ne masu karamci masu girmama mutane waɗanda suka san kiman mutane Allah ya ba su duke da suke taimaka ma mutane ko mutanen da Allah ya ba su mulkin da suke tausaya ma talakawansu ko talaka mai ɗabi'o'i na gari mai kana kan shi babu ruwa ne da harkokin mutane sai a ce ɗan babban gida ne ba ana nufin gidan yana girma tana in ka zo gidan sai ka iske ma bai wuce biyu san metar kare ba yace wal al-ilmu yarfa'u baytan la ibada lahu ilmi yana daukakar da gida ba tare da gimshiki ba wal jahl jahilci yahdimu baytal izz wal karam yana ruguza yana rushe gidan al-izz daukaka wal karami da mutunci ba ana nufin kamar yadda ka tafila ga zuwa taroji ba a'a gidan zai koma babu ba. shi yasa ɗiyan manya masu mulki ko masu kuɗi ko masu ilmi in ba su je suka nemi irin abin da iyayensu suka nema na daraja ba gidan kwana biyu yake rushe malam yana ba da karatu shekara da shekaru da ya mutu ɗiyan shi ba su yi karatu ba suka iske yanzu an mai da wurin shan shayi yanzu gayu da masu zuwa su abin da suka gada shi mai kuɗi yana taimako Allah ya ba shi dukiya ‘ya'yansu sun samu in ba su yi tattalin dukiyar nan ba sun ka taimaka ta ka wata rana su ma bara za su koma mai mulki bai formai ‘ya'yan shi ba bai kai su kai karatu suka samu ilimi ba sai su kuma wasar komi su ma ba ka jin ma labarin su fakarar mu ta ƙarshe shine kan zancen ilimi na duniya da ilimi na lahira na yi bayani kan wannan cewa kuskure ne rarraba ilimi duk ilimin da ke amfani ilimi ne na addini sai dai malamai suke cewa ilimi na addini da muke kira ilimi na addini za a yi neman duniya da shi za a yi neman lahira da shi shi yasa malami ya yi hatsara in ka nemi ilimi don saboda ka yi jayayya da malamai ko don ka samu ɗaukaka ka halaka ta duniya ana neman ilimi ne don neman yarda Allah don saboda a ganar da mutane addini ba don neman girma ba akwai hadisin abu huraira wanda ibnu maja ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ma'anar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yatlubuhu illa li'ard min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah man ta'allama ilman duk wanda ya nemi ilmi mimma yubtagha bihi wajhu Allah wanda ake neman yarda Allah da shi ilimin addini tafsiri hadisi fiqh usulul fiqh duka sunan dai la yali wato lam yata'allamu illa li yusiba bihi arda min ad-dunya dan saboda ya samu ne abu da duniya suna ne yake nema alaka da manya yake so son shi kai shi yi jayayya da malamai ko abin da ya kamata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da yaji harfar janna bai samu ba kun shan aljanna akwai hatsari sosai surtu zamanin internet zamanin tele zamanin radio media su sa sanka akwai hatsari sai dai Allah shi ya don haka ilimin addini kana iya ka neme shi ko ka samu duniya da lahira ko ka samu duniya ban da lahira ko ka rasa duniya da lahira ka je neman sunan kuma ka samu ba Allah mana tsari shi ko ilimi da wanga da ake ce ma ilimi na duniya ba ilimi na duniya bane mun ce duk ilimi in dai zai amfane ka ko shi amfani musulmi wato ilimi akwai ilimi nafi akwai ilimi zuwa ilimi mai amfani da ilimin da bai da amfani don mu gane ko da ilimin abubuwan duniya ne kamar wanda bai da alaka da addini direct sama kai tsaye yanzu misali ilimin science ilimi ne wanda na addini ne muna bukata in mata su je su yi karatu a abin da lakon institute da sauran university su iya sanin cututtukan mata su yi musu magani bai yiwuwa a ce yau sai zarin in za a yi sai dai a ba maza bai yiwuwa a ce mace na da matsala musulma babu musulmin da ya iya wannan sai kafiri ya hito da turai ya ga al'aurata ina 'ya'yanmu mata musulmi suke su yi karatun wannan namiji bai halatta bai ga al'auran mace amma lalura lalura ka ce boko haram ba a karatun boko ga matakka ba ta da lahiya doktor kuma kafiri ne to kaga barin ta za a yi ta mutu boko kaka to show some ya kamata mutunci inda aka sama gaba dole na mu nemi ilimi yan mata su je su nemi ilimin da ya dace da su musamman ilimin likita musamman yana wajen an sanyi ma abubuwa ne muna bukatar su don haka cewa wannan karatun bai da wani amfani shi kanshi wannan wani jahilci ina fatan ana fahimtar ta da kyau to kaga ilimi ne na duniya kamar bai da alaka da addini kai tsaye domin addini ya umurce mu mu tashi tsaye mai amma bai da alaka yana da amfani to sai akwai ilimin da bai da amfani ilimin gita ka ɗauki ɗan kaga shi lakwalta gita a to nan ka an yi ba wanda in ya in ya gwani ma sai shafa ta ɗin musulmi shi mallaman nan kusa mutum su zo mu shakata a yi siyastar to ilimin duniya wancan bai halatta ma a neme shi ba shi ko wancan ilimi za a neme shi amma da niyyar a taimaka ma musulmi ko da an baka talar wannan talakin bai zama tuwa matsayin kamar biyan ka Allah zai zai biyan ka zan like da magana ta imam az-zabakhshari ita ce ta karshe ɗaya daga cikin malamai na tafsiri duk da yake da aqida ta mu'tazila amma ya kawo ta magana mai muhimmanci wanda yake nuna ilimin lahi duniya da kafirai suke da shi in ba su da imani jahilci ne a wajen Allah ya kafa hujja da wata aya da ke cikin suratu ar-rum Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون yace ilimin da duk turawa suke da shi in dai babu imani a wajen Allah jahilci ne domin badali na na jahilci wa'ada Allah alƙawalin Allah la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawali walakin aktharan nasi la ya'lamun da yawan mutane ba su da sani kaga ya ce mutum in an ce mutum bai da sani ya zanni jahili ko sai yace ya'lamuna zahiran min alhayati dunya sun san zahirin rayuwar duniya kaga ashe sanin zahirin rayuwar duniya in babu sanin Allah a wajen Allah jahilci wa hum anil akhirati hum ghafilun su game da lahira sun ga ku ba wanda ba su san Allah shi ne to ɗan uwa wannan kaɗan daga cikin tsarabar da ni kawo game da wanga tam wallahi akwai abubuwa waɗanda yalla cikin kashi ɗari ban ce mun yi kashi guda paske ilimi yana da fanni daban-daban da abubuwan da ya kamata mu ce amma dai ina ganin kamar wannan dai ta zama to hitina gare abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma akwai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya saki babu iko za mu haɗu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh